الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin da uku ga watan al-muharram shekara ta 1438 hijiriya wanda ya dace da 24 ga watan goma shekara ta 2016 miladiya darasi na uku a cikin tafsirin suratun ra'adi da muke gabatarwa a cikin wannan masallaci mai albarka na Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala da yake sabuwar gandu za mu tashi ne akan aya ta goma sha biyu insha Allah ta'ala huwa alladhi yurikum albarqa khawfan wa tama'an na'am arama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال Allah madaukakin sarki yake ba da labari cikin jerin gwanan ayoyin da ya ta kawowa na nuna cewa shi kaɗai ne ya cancanta a bauta masa tabaraka wa ta'ala ya ce shi ɗin dai huwal ladhi yurikumul barqa khawfan wa tama'a shine wanda yake nuna muku walƙiya shine albarq khawfan wa tama'a idan kun ga walƙiyan nan kukan ji tsoro sannan kukan sa tsammani kalmar khawfan ma'ana kuna jin tsoro mina sa'iqati kada ai muku tsawa don galiban idan ka ga walƙiya to akwai tsawa a bayanta to idan mutum ya ga walƙiya walai din nan sai shiga yaccin sai tsorata shine khaufan tama'an kuma kuna sanya tsammanin za a yi ruwa mai yawa wanda wannan ruwan kuma zai amfane ku dan duk ruwan da aka ga ana ta walƙiya to akwai alama za a samu ruwa mai yawa kenan ganin walƙiya yana zuwa da sakamako guda biyu akwai jin tsoron tsawa akwai kuma tsammanin samun ruwa da za a amfana da shi wasu malaman suka ce haufan wa tama'an ana nufin Allah shine yake nuna muku wato walƙiyan nan tsoro ga mai tafi duk mutumin da yake kan hanya yake ta ganin walƙiya walai-walai kuma bai isa garin da zai isa ba to yana cikin tsoro haka ne? yana jin tsoron kada ruwa ya tsare shi a hanya kada yi ambaliyar ruwa a wani wuri sannan kuma tama'an akwai tsammani na samun amfanin ruwa ɗin ga wanda yake zaune a gida ba matafiye ba wanda yake cikin ɗakinsa yana kwance yana kusa da iyalinsa da 'ya'yansa idan ya ga walƙiya sai ya ji daɗi ya ce Allah ba mu ruwa shi kuma wanda yake kan hanya ce Allah ka samu isa dai gida lafiya kafin a yi ruwa ko ba ka bane ba to shine kaufan wa tama'an kaga duk zai iya hawa ko yawa wannan kenan to kenan wa yake mana wannan gaba ɗaya Allah ne tabaraka wa ta'ala yake mana wasu malaman suka ce jin tsoro ga wanda suke kan ruwa duk wanda yake cikin jirgin ruwa ana tsula gudu da shi sai yake ta ganin alamar hadiri ga walƙiya zai ce ka Allah zai sauke mu ƙasa ruwa sama ruwa ai kaga abin bai zai daɗi ba to khaufan din kenan kenan khaufan li ahli bahari tama'an kuma li ahli barri wanda suke bayan ƙasa su sun fi samun natsuwa sama da wanda yake kan ruwa ko ba ka bane ba yawwa to Allah ya bamu dacewa wa yunshi'u sahaba siqal Allah shine yake farar shine yunshi'u nasha'a ya fari ya kirkiri wato hadiri mai nauyi as-sahab kamar hadiri ko girgije da yake zubar da ruwa wa yake kawo shi Allah ne tabaraka wata'ala abda'aha fa baddat sahab din nan jam'i ne wato na sahaba ana nufin sahaba bisin girgije hadiri sahaba bisad ana nufin sahabbai abokanan annabi alaihi salatu wassalam girbalul ma'i kenan haka ali bin abi talib ya ce shi yake samar da wannan hadiri mai nauyi ka ganshi manya manya wanda yake zubar da ruwa wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi kuma ar-ra'du yana yin tasbihi da godewa ubangiji tabaraka wa ta'ala abdullahi dan abbas yace wajen fassara wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi yace duk wanda ya ji karan tsawa rabababababababa wannan to yana da kyau ya ce subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi Sarki ya tabbata gare shi da ar-ra'du yake tasbihi da gode masa ko dai ka ce wannan tsawar ita kanta tsawar godewa Allah take yi tasbihi ne da godewa Allah wasu malaman suka ce ar-ra'du din sunan mala'ikan da yake yin tsawan ne mala'ikan da yake yin tsawa ana ce da shi wato arra'adu to wannan sautin fa tasbihinsa ne kenan Allahu akbar shi yasa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san rundunar ubangijinka in ba shi ba mala a ce tsawon nan da idan aka sake ta guda ɗaya a garin nan sai ta firgita mu a ce wai tasbihi ne na mala'ika mai suna arra'adu ai akwai tashin hankali kwarai da gaske kawai sai dai mu ce Allahumma sallim Allahumma sallim Allah shine wanda yake ala kulli shay'in qadir mala'iku ma suna tasbihi don nuna godiyar ubangiji tabaraka wa ta'ala Abdullahi da Abbas yace duk wanda tsawa ta fado ta halakar da shi to a zo a kawo min shi zan ba da diyarsa ashe tsawa din nan tana sauka kamar yadda yau da gobe ana iya gani wani lokacin sai ka ga tsawa ta sauka akan bishiya sai ta ƙone ko ta sauka akan wani dutse sai radaddage Allah kaɗai ya san yaya abin yake akwai wani bawan Allah wata rana ya fito bawali cikin dare ana walƙiya sai Allah ya sako wannan tsawar wato da aka daka wannan tsawon take faɗi ya suma ya mutu shi kan ajalinsa kenan a bakin ban kafin ya karasa wallahi malam da aka zo ɗaukansa za a abinan ɗinsa sai ga shi yadda ka san gawayi ya yi baƙi kiran wani abin ya ba mutane abin al'ajabi kwarai da gaske kuma amma mamaki a wannan garin ba shi kaɗai ya kashe ba ya kashe wajen mutum biyu ko uku a lokaci guda idan wannan yana nuna mana wani abu yana nuna mana ya kamata mu ji tsoron Allah mu koma ga Allah mu ji tsoron Allah mu koma ga Allah mu kiyaye dokokin Allah Abdullahi bin Zubair a ɗabi'arsa idan yana karatu yana karantar da mutane hadisi yana jin tsawa sai ya shiru ya daina yin hadisin gaba daya سيتي سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ina maimaita addu'ar zan ku sani ita ce addu'ar da ake in ana yin tsawa yace inna hadha alwa'id li ahli al-ard shadid abla ibn zubair yace wannan narkon azaba ne Allah yake nuna wa mutane da suke bayan ƙasa a wata riwaya imam al-bagawi ya kawo ya ce cikin maganganun da malamai suke faɗa cewa Allah yana cewa da bayina sun yi mun da'a kamar yadda ya kamata da na shayar da su ruwan sama da daddare da rana kuma in basu su rayu a rana ban hana su yin komai ba kuma ba zan jiyar da su karan sautin tsawa ba amma hadisin abu dawud da at-tayalisi ya rawaito shi a cikin musnad dinsa da imamu ahmad daga abu huraira Allah ya kara masa yadda wasu malaman sun ce hadisin da'ifi ne amma imam al-hakim ya ce hadisi ne ingantacce haka malamai suka ruwaito so abinda dai ake so a nuna mana lalle ita tsawa dinnan Allah ne yake firgitar da bayansa don su ji tsoronsa kuma ta hanyar ko ta sautin mala'iku shi yasa ce wal mala'ikatu min khifatihi ay tusabbihu al mala'ikatu min khifati Allah azza wa jalla wa khashiyatihi mala'iku suna yin tasbihi da jin tsoron Allah idan har mala'ika yana tasbihi yana jin tsoron Allah kada Allah ya kama shi kada Allah masa azaba ni da kai ya kamata mu zauna mu miƙe kafa muna sakaci wajen bin Allah muna sakaci wajen bautawa ubangiji muna sakaci wajen yin addini yau addini ya zama na suwa na da wani sai a ce ai bayi da abin da yake yi ko bayi da abin da zai yi shi yasa yake addini yana zuwa masallaci kullum saboda bayi da abin da zai addini ba shine priority ɗinka ba ba shine first choice ɗinka ba rayuwarka ta duniya ita ce a gabanka subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi wa yursilu sawa'iqa Allah shi yake aiko da as-sawa'iq jam'i ne na sa'iqa sa'iqa shine tsawa al-azabul muhlik wadda take zamantowa azaba mai halakarwa ya saukar da walƙiya walai a ga haske bayan ta sai ka ji tarwatsau an tarwatsauta malamai suka ce tsawon nan takan kona duk abin da ta samu ko gona ce ana cikin tsakiyar damana in tsawon nan ta faɗi a ciki wallahi sai ta ƙone ta yi baƙi ta zama gawayi yanzilu min albarqi fa yuhriqu man yusibuhu fa yusibu biha man yasha Allah yakan saukar da wannan tsawa din ga wanda ya ga dama kamar yadda ta kama wani da ake ce da shi Arbad ibn Rabi'a الصائقة إتطاوى تصيب المسلم وغير المسلم tsawa ba sai kafiri take samu ba tana iya samun musulmi da wanda ba musulmi ba amma abinda malamai suke cewa wala tusibu zakir tsawa ba ta samun mutumin da lokacin da aka yi ta yana shagaltuwa da zikirin Allah to tsawa ba za su same shi ba yasa ake so da kajita سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته كريئة وانا كان أجر كافن تقارسا كدوكا كيتي هكا ما لم ولا يصيب الذاكر وهم يجادلون في الله Allah yana saukan musu da tsawa amma suna jayayya dangane da Allah suna jayayya akan sha'anin Allah yujadiluna yukhasimuna fillahi wannan aya ta sauka ne akan wani da ake ce da shi Arbad ibn Rabi'a wannan mutumin dan izgili ne bai da kirki yazo ya samu manzon Allah ce wai kai Muhammadu kai kan ubangijin nan naka da me aka yi shi ne daga durri ne ko yakuti ko kuma zinari da me aka yi shi wannan ubangiji naka da me aka yi shi ai yana gama wannan magana sai Allah ya saukan masa da tsawa daga sama fa ahraqatu ta kone shi tas haka ibnu kasir ya kawo a cikin tafsirinsa arbad ibn rabi'a isgilanci yayi ma addini ya gaya wa manzan Allah baka da baka baya jin kunya baya jin tsoron Allah to shine Allah ce wa hum yujadiluna fillah suna yin jayayya akan lamarin ubangiji wa huwa shadidul mihal alhali Allah tabaraka wa ta'ala shine mai tsananin ukuba shadidul mihal shadidul akhzi mai tsananin kamu shadidul mihal shadidul hauli shadidul mihal shadidul hikdi shadidul mihali shadidul quwwati mai ƙarfi ne shadidul mihal shadidul uqubati shadidul mihali shadidul makri tabaraka wa ta'ala kalmar almihalu da almumahalatu a larabci tana nufin almumakaratu da almughalaba Allah shine ya iya ɗaukan fansa ya yi maganin dukkan wani makiri mai makirci an tambayi hassanul basri dangane da faɗin Allah wa yursilu sawa'iq wannan ayar yace eh ana saukar da tsawa ai an yi wani dagutu ne cikin dagutawan larabawa wanda yake kira zuwa ga wani Allah aka turo masa manzo annabi sallallahu alaihi sallama ko annabi ya tura masa mutane yace su je su kira shi zuwa ga Allah zuwa ga annabi alaihi salatu wasalam sai ce ku gaya mun wai wannan muhammadun da kuke kira na zuwa gare shi shi daga ina yake kuma shi da mai aka halice shi da zinari ne ko azurfa ko karfe ko nuhasi tagulla a wannan riwayar kenan annabin ya faɗa haka a can ubangijin ne ya ce da me aka yi shi subhanallah waye shi waɗannan 'yan aike al'amarin ya girmama gare su kwarai da gaske suka koma gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ya manzan Allah ba mu taɓa ganin mutumin da yake kafiri mai kafircin zuciya kuma mai girman kai wa Allah irin wannan bawa naka ba irin wannan wato bawan Allah ba annabi ce ku koma gare shi suka koma ya sake maimaita musu abin da ya faɗa ya ce ku je ku gaya wa muhammadu ujibu muhammadan ila rabbin la arahu wa la a'rifu ni ne zan ce zan bi muhammadin amsa masa in ba allan da bana ganin sa kuma ban san shi ba haka yi ta rashin mutunci ya ta faɗin duk abin da ya faɗa kamar yadda malamai suka yi ta faɗa a cikin ƙarƙashin wannan aya sababin saukarta wa yursilu sawa'iqa fa yusibu biha man yasha'u karshen sa dai tsawa Allah ya sauka mai wa hum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul mihal ku daina jayayya da Allah ku daina izgilanci ma addinin Allah ku daina cin gyaran Allah ku daina cewa Allah bai iya ba ku daina shiga gonar ubangiji tabaraka wa ta'ala ku tsaya inda Allah ya tsayar da ku dama kafiran da suka fi mutane yanzu kafirci sun yi kafirci Allah ya gama da su ballantana kananan arna yanzu da musulmin da suke sanya riga ta musulunci Allah wadaran naka ya lalace da ba su da amfani a inda ya kamata su yi amfani ba san ma kansu ba abinda suka sani me ya shigo alat ya shiga aljihu abinda suka sani gida nawa suka gina a garurukansu mota tan miliyan nawa suke hawa mata nawa suke lalata da su da na banza da na kirki malami Allah ce
lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال lahu da'watul haqqu Allah tabaraka wa ta'ala shine yake da kira na gaskiya shine da'watul haqq da'watul haqq da'watul sidqi kace lahu da'watul haqq lahu da'watul sidqi Ali ibn Abi Talib yace lahu da'watul haqqi ana nufin lahu da'watul tauhidi Abdullahi ibn Abbas yace lahu da'watul haqq lahu da'watul la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah shahadatu Allah ilaha illallah shaidawa babu abun bautawa da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kadai kuma annan Muhammadu manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam haka yazo a cikin tafsirin tabari kira na gaskiya a ɗora mutane akan gaskiya a gaya musu gaskiya daga Allah yake tabaraka wa ta'ala wallazina yad'una min dunihi waɗanda suke kiran wani ba Allah ba ya abudunan asnama min dunillah suna bauta wa gumaka ba Allah ba tabaraka wa ta'ala la yastajibuna lahum bi shay waɗannan gumaka da suke bauta musu ko kuma wani ɗan adam da suke bauta masa ko dutse da suke bauta masa ko waye da suke bauta masa wallahi ba zai amsa musu da komai ba la yujibunahum bi shay'in yuridunahu min naf'in aw daf'i dhurr wani abu na amfani ko wanda zai ture musu cuta illa ka ba su kaffaihi ilal ma'i sai dai kamar misalin mutumin da yake mika tafafukan hannunsa guda biyu zuwa ga ruwa wai ruwa ne yake gani ga can sai ya mika hannunsa yana cewa ruwa taho taho taho taho ka zo liyabluga fahu wai dan ya kai bakinsa wa ma huwa bi balighi wannan ruwa ko ba zai kai bakinsa ba wai kamar wanda yake mika hannunsa zai damƙo ruwa ne wanda kake kira ba Allah ba baka da bambanci da wanda yake ga can ruwa a kogi ya miƙe hannunsa yana cewa ruwa taho ka zo ka shiga bakina zai zo wa ma huwa bi balighi haka wanda kake kira ba Allah ba wallahi ba zai iya amsa maka komai ba kuma ba ma wannan ba ga wanda yake da ruwa a bokiti sai ya ce bari ya damƙo ruwa ba fa ya ɗebi ruwa ba ya miƙa hannunsa ya sa hannunsa a cikin bokiti sai ya ce bari ya damƙa kamar yadda ake damƙar gero ko ake damƙar wake ko ake damƙar nama sai ya ce shi kuma bari ya damƙo ruwa ya kai bakinsa zai iya damƙowa to haka wanda kake kiransa ba Allah ba ba zai iya baka komai ba idan wancan ma zai dan samu gwanda mai dan ruwa ma ya dan dodano wani abu kai kan kaɗe min shirme duk wanda ya je gindin kabari yana roƙonsa ya bashi ka kama kafar wala ka rike iska ka yi shirme wanda ma ka je ka yi sujjada a masallacin unguwarku ka kafa goshinka ka yi minti uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma kana kiran rabbul izzati to shine zai ji abin da ka faɗa amma kabari baya bayarwa kabari baya rayawa kabari baya hanawa kuma don kabari ya yi fushi da kai bai isa ma komai ba in daina zuwa inda ba ku zuwa kuna gaishe su shehunan Allah za su yi fushi da ku za su yi fushi da ku a yana shi ma yana can watakila dukansa ake yi ya isa ma ya fushi da renin hankali an rena mutane hankali wai ba a je aka yi musu bauta ba wai za su yi fushi da kai ka ji fa mutumin da yake ci wannan ramin shi ne zai isa ya fushi da wani yana can da yana fushi da munkarun da na kiru ai kwarai da gaske ai duk abin da zaka yi a nan duniya ne zaka yi a nan kan duniya zaka iya fushi a nan duniya zaka iya cewa muridai ba su kawo taimako ba zaka tsine musu inda kare na su yawwa a nan duniya zaka iya cewa to mu za mu kwashe muku albarka duk kuna faɗa amma in ka kuskura mutuwa ta riske ka ɗare ka ta ƙare ai duk wanda ya bari ya mutu ai an gama da shi in ka isa wallahi ka bari ka mutu ko ba ka bane ba a to ka san ita gaskiya wato daɗi ne da ita wanda Allah ya jarabe shi ya zama diga bai san ina ya sa gaba yana cikin matsala kawai a zo ana baka tsoro da wani tudun kabari je a nemo tabarrukinsu a je a duba sha'aninsu a duba sha'aninsu ko su duba sha'aninku malam mutum ya tauhidi ya huta wallahi wallahi malam والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء نكرة بذاس أمسى مسد كومي با إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه Allah ya ce wallahi waɗanda kuke bautawa kuke kira ba Allah ba ko guda ba su halitta ba guda guda dai ka gan shi gashi nan wallahi ba su yin guda ba kuma da za su yi tarayya akan su yi guda wallahi ba za su yi ba idan suna cin wani abu ko suna cin wani abu guda ya zo fusga ya tashi ya firo ya tafi ba za su iya bin sa su kamo shi ba Allah ya ce kaf da ufat talib wal matlub da wanda ake neman ya bayar da mai nema din duk sun zama raunannu yace ba ku girmama Allah hakikanin girmama shi ba ma qadarullah haqqa qadarihi yace wannan kasar fa gaba ɗayanta ta duniya da kuke kanta wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyama was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wataala mashriku ko yace kasan nan gabaki daya Allah ta'ala damke ta zai damkasa kamar yadda na dauki wannan toilet paper na damke ta haka duk duniya gabaki daya kasa ta daya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar har ta bakwai Allah ya ce damke ta zai yi wasamawat samman nan gabaki ɗayan su kuma Allah da damansa da ta dace da shi naɗe su zai kawai yadda ake naɗe tabarma yanzu wanda yake da wannan mulkin sai ka tsallake shi ka je kana neman mai neman kayan miya wanda zai tafi ya ce a kawo mai tattasai da tumatir ya kaɗa miya ya ci mai bawali mai ga'idi mai turoso mai atishawa mai bacci mai hamma ya iya isa hana kansa ya mana wannan duk fa wato alamatu da'af ne alamomi na rauni gajiyayye miskini yanzu yanzu na yana sai sai ce ma ya gaji ya kwanta ya yi bacci ya ta tusa kuma yana baccin saboda bai da control ko akwai wani mutum da kuka ji yanzu a duniya in ba a nan Muhammadu ba da yake da wani control in ya kwanta baya baya fidda iska shi za ka ce dukkan mu mun kwanta mun yi bacci alwalum ta warware saboda Allahu alamu da iskar da take fita shirme kuna kaga ni ba ban zage ka ba kuma ban gaya maka magana ba gaskiya ce na faɗa to irin wannan ne ba sai sai ana zagin waliyai in akwai wani waliyin da ya sauka daga wannan kujerar da muka faɗa da Allah gaya mana shi waye babu babu kowaye ma na goyi ba to dai kun ji abin da Allah ya faɗa shi yasa Allah da ya zo faɗan waɗannan ayar ya ce ya ayyuhan nas duriba masalun fastami'u la ya mutane an buga misali ku saurara innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dubaban walau istama'u lahu haka Allah ya faɗa cewa ya an buga misali ku saurara babu ba abu mai daɗi irin tauhidi bautawa kabari a yi kiɗa a kan kabari a yi kiɗa a masallaci a tura mutane wai idan a ayat kumul umuru fa alaikum bi asabil kubur wai idan al'amura suka rikice kuka shiga matsantsanin rayuwa da wahala ku je ku rungume ma'abuta kabarurruka ku roki kabari la wama du'a'ul kafirina illa fi dalal Allah ya ce kiran da kafirai suke kaga sai ce da su kafirai to wannan shine dalilin da yake nuna duk wanda yake kiran wani ba Allah ba kafiri ne kaulasan ce mai rijista daga qur'ani suratul radi ba ga can bayanin da ke da karshe cewa ma du'a'ul kafirina illa fi dalal abinda suke kira ba wannan Allah ba bai kasance ba face sai suna cikin mai bata wa ma du'a'ul kafirina asnamahum gunki gunkin nan ba karam kallah ba sai mutum mutumi da ka sassaka ba mai gidanka in kana bauta masa gunki ne wallahi ra'ayinka in kana bin sa kabar na Allah kana bauta masa ya zama gunki dan an zo ana jawo irin waɗannan ayan sai a ce a kafaran makka gumakan makka ba muna da gumaka mu ma anan akwai waɗanda ake bauta musu me gunki me laifin itace shi gunkin itacen me laifin sa ai ba gunkin itacen aka damu da shi ba aikin da ake wa itacen to yanzu wasu ba su sassaka gunkin ba amma suna da mutanen da suke musu wannan abu idan za su faɗi ba za su kira Allah ba an ba su sunan wasu su suke kira idan suka shiga cikin matsala ba za su kira Allah wai sun sun kira waɗannan wai waɗannan sai ka ce wani gidan rediyo da ake jone-jone shine wai ya jona ka daga guri kaza a haɗa ka da kaza subhanallah kuma sun liƙa rayuwarsu a kansu ka kama Allah kaf ka huta Allah ya ce mai malam ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال kaji gaskiya in ba ku bauta wa Allah ba ma ko da kuna bauta wa wani walillahi yasjudu man fi samawati wal ardi man fi samawati wal ardi man dinnan min alfazil umum ne duk abin da ke cikin sammai gabaki daya duk abin da ke cikin kasai gabaki daya walillahi yasjudu ga Allah suke sujada kai wani abu sai Allah ka san me yace tau'an wa karhan suna so ko ba sa so ai kware kuwa komai da ka sani da ke cikin sammai da kasai yana yi wa Allah sujada yau in kai baka yi wa Allah sujada ba to sammai da kasai da abin da ke cikin su gaba ɗaya suna yi wa Allah sujada to me zai ragu da shi babu abin da zai ragu da shi tabaraka ta'ala tau'an kamar misalin suna yi wa Allah tare da jin daɗi da da'a suna so kenan kamar mala'iku da muminai wa karhan kamar munafukai da kafirai ma duk da yadda suke din suna kuma yi sujada ga Allah ta dole kamar yaya akwai abin da za ka yi dole sai ka duka wa Allah tabaraka wa ta'ala malamai suka ce in an je jihadi ma an je yaƙi ukrihu bi saifi idan sun ga takwabi suka ga za a halaka su a ba suna dawowa su ce sun yi imani ba sun yadda komai dai ma yana yi wa Allah sujada komai da ka sani halittar Allah wato bawa ne na Allah in kullu man fi samawati wal ardi ko man fil ardi ko a can nake ne ma cikin maryam in kullu man fi samawati man fil ardi illa ati rahmani abdan laqad ahsahum wa addahum adda duk abin da ke cikin samai da kasai duk bayoyi ne ga Allah ko suna so ko ba sa so ko sun yadda ko ba su yadda ba so wanda yayi ya yadda ya samu lada ya shiga aljanna wanda ya ta tilas baya so kuma ya shiga wuta wa zilaluhum da inuwoyinsu gaba ɗaya ma'ana zilalu sajidin ba kai kadai ba da kai da inuwarka gaba ɗaya da kurwarka gaba ɗaya tau'an wa karhan din zillul kafiri suka ce yasjudu lillahi tau'an wa karhan inuwar kafiri ma tana yi wa Allah sujada ko tana so ko ba ta so bil ghuduwi wal asali safiya da maraice safiya da maraice wani abu sai ubangiji tabaraka wa ta'ala kalmar asalu jam'i ne na al usulu al usulu shi kuma jam'i ne na al asilu akan ce al asilu wato shine tsakanin wato la'asar zuwa faduwar rana tsakanin la'asar zuwa faduwar rana shine al'asilu a larabci ko al'usulu a larabci to bayan nan kuma sai mai Allah ya ce قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار
kai yau muna ɗiban tauhidi fa ku ba mu ruwa mu sha Allahu akbar ya ce ƙul marrabu samawati wal ardi ga ya musu ya muhammadu shin wane ne ubangijin sammai da ƙasai bayan fa ya gama wancan maganar yin sujada gare shi shi ubangiji duk halittun sammai da ƙasai suna yi da inuwoyinsu gaba ɗaya a wata ara Allah ce alam yarau ila ma khalaqa Allahu min shay'in yatafayyu zilaluhu anil yamini wash shama'ili sujadan lillahi wa hum dakhirun walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal mala'ikatu wa hum la yastakbirun Allahu akbar sai kuma yace ga ya musu wai waye ubangijin sammai da kasai ne waye kuna da wani allah ba shi ba kuna da wani wanda ya kera sama kuna da wanda ya kera ƙasa kuna da wani wanda yake isa yake da mulkin sama da ƙasa waye wannan babu in ba Allah ba qulillah qulillah ga ya musu amsar kafin ma su bada ansa harka ce ta Allah tabaraka wa ta'ala na Allah ne shi shi kadai su ma kafirai sun san cewa Allah ne ya halicce su kuma sun san shine khaliqus samawati wal ard idan sun amsa maka ya muhammadu ka ce musu Allah ka ce to wannan fa kayan Allah ne to kuma shine yace ku bauta masa an ruwaito lokacin da annabi ya musu wannan tambaya wai waye mai halicci sammai da kasai din nan sai suka ce kai ka fara ba mu ansa suka ce kai ka fara ba mu ansa to shine Allah ya ce da su ka ce da su kulillah na Allah ne kul ga ilzami kuma na hujja afattakhastum min dunihi auliya yanzu wasu waliyan za ku rika ba Allah ba innakum ma'a iqrarikum bi anna Allah khaliqus samawati wal ardh bayan kun tabbatar ku kafirai cewa Allah ne ya halicci sammai da kasai to kuma wani za ku rika wani waliyin ba Allah ba cikin waliyai kaji wannan ayar fa malam kamar yanzu take sauka bayan ga mahalicin ku mai baku ci da sha ya halitta muku sammai da kasai kuna da wasu waliyan da za ku bauta musu ba Allah ba kuna da wasu gumakan da za ku bauta wa bayan Allah la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra waliyan da ko gumakan da ba su iya mallaka wa kansu amfani ko cutarwa su kare kansu daga cutuwa to idan har su ba su isa su kare kansu daga cuta ba kuma ba su isa su jawo wa kansu amfani ba fa kaifa yamlikuna lakum antum to yaya za su iya mallaka su yi muku ku yanzu duk waliyan da aka ce ana bauta musu duk mutanen da aka ce ana bauta musu ba su isa su hana wa kansu abin da zai cutar da su ba su isa su hana wa kansu ciwo ba wallahi ya ku yan uwana zan gaya muku a garin nan fa a garin nan fa a ɗaya daga cikin unguwanni a garin nan akwai wata unguwa can wallahi wani dan uwa yake gaya mai ce anguwarsu ne malami ne yana nan kawai gaba ɗaya almajiransa ma cewa suke shi Allah ne ma ba ma yi wali ba shi Allah ne ba wato in aka faɗi irin waɗannan maganganu wani lokacin suka bani mamaki matuƙa da yanzu mutumin da yake da ruwa da jini da ƙwaƙwalwa a jikinsa ya buɗe baki ya faɗi wannan kuma a gaya masa wannan iyadda ya ce kuma wallahi malam almajirai ne da shi Allah ne ma kawai ana nan ana nan wata rana ya aka yaje tafiya yaje tafka hadari ne ko mai sai kamu da ciwon kafa kuma sai aka zo ana gaishe shi ta ji rashin hankali ya aka yi Allah yake ciwon kafa kuma Allah na gaskiyan ya ƙi warkar da shi ya ta cin azaba sai da ya nuna gajiyawarsa kuma ya zo ya masa mummunan mutuwa ya mutu shine yan uwa suna suke cewa yau Allah ya mutu almajirai Allah ya mutu wani abu abun mamaki ba fa a wani guri ba a garin nan kuma fa har yanzu muna faɗa muna faɗa a wa'azi mun faɗa a hudubobi mun faɗa a darussa mun faɗa a karantuka a garin nan akwai alloli yanzu mu muna ma maganan wai cewa wali wali wali ko ba ka bane to su akwai wanda su kansu ma sun naɗa kansu ma alloli ne kuma fa ana bauta musu kar ku ga ina ta maimaita maganan ku dauka kawai wato haka nake maimaita na san inda nake daka kuma har yanzu masu wannan abun ba su zo suka karyata suka ce karya ake mana ba kuma ba mu ce wani Allah bane ba amsar da suke bamu sai su ce wai ilimin mu ne bai kai haka ba fahimtar mu ne bata kai haka ba ba za ku ta kai ba ai kwarai da gaske ba za ta kai ba kuma wani yayi sai zo ya kare ta garin nan dan Allah wani dan bid'a da suke kan wannan akidar ya zo ya karyata a karyata mu a rediyo a karyata mu a masallatai a ce babu in an ce babu sai mu ce alhamdulillah dama mu ba masu a samu amma ba su yi ba ba su yi ba to nan ana magana ma wali wali Allah suke da shi Allah wanda shi Allah ne a wajensu Allah to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kayan Allah ne Allah ne ya halitta tabaraka wa ta'ala shi shi kadai la sharika lahu za ku riki wasu waliyai ba shi ba لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا الله يشي قل هل يستوي الأعمى والبصير yanzu ga ya musu ya Muhammadu da makaho da mai gani za su daidaito abinda ake nufi hal yastawi kafir wal mu'min yanzu da kafiri da musulmi da mumini za su zama ɗaya am hal tastawi dhulumatu wan nur ga ya musu ko shin da duhu da haske za su daidaita a kira'ar hamza da kisa'i da abubakar am hal yastawi zulumatu wan nur kamar yadda duhu da haske baya zamantowa daidai haka kuma wallahi kafirci da imani baya zamantowa daidai am ja'alu lillahi shuraka karmar am ja'alu ai ana nufin ai ja'alu sun sanya wa Allah shuraka ababen bauta mana abokanan tarayya ana bautawa Allah ana bauta musu sun zama abokanan Allah matsayi irin na Allah khalaqu ka khalqihi wai su ma suna halitta irin halittar Allah fatashabaha al-khalqu alaihim ishtabaha ma khalaquhu bima khalaqahu Allah da abinda suka halitta da abinda Allah ya halitta sai ya cakude musu ya ainihin wato ya haɗuri guda fala ya duruna ma khalaqa Allah wa ma khalaqa aliyatuhum wai sai suka kasa gane menene Allah ya halitta menene abin da gumakan suka halitta dan Allah wannan abun hankali zai dauka Allah ya rushe wannan maganar ba wani mai halitta bayan Allah ballantana ma wani ya halitta halittarsa ta cakuɗe da ta Allah a kasa gane wacce ce ta Allah wacce ce ta dan adam qulillahu khaliqu kulli shay' gaya musu Allah shine mai halittan komai wa huwa al-wahidul qahharu shine kwaya daya al-qahharu mai rinjaye mai karfi tabaraka wa ta'ala sannan sai Allah ya sake buga wasu misalan guda biyu na ƙarya da gaskiya mai Allah ya ce أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال Allah tabaraka wa ta'ala ya sake cewa har yanzu tauhidi ake ta yi damar ra'adi tana cike da tauhidi eh anzala minas sama'i ma'an Allah din nan dai shine ya saukar da ruwa daga sama kalmar ma'an ana nufin almatar fasalat audiyatun bi qadariha wannan ruwa ya zo da yawa har ya zama wato kwari kwari kwari wadi wadi shine audiya audiya dinnan jam'i ne na wadi bi qadariha fi sigari wal kibari kenan a samu babban kwari a samu karami sannan kuma ya sanya irin kumfa da datti da yake kan ruwa dinnan idan an yi ruwa da yawa ruwa ba yana ɗauko kumfa ba ai mu nan ba ma ganin kumfar ma da ruwa yake ɗaukowa sai inda ake babban ruwa kuma ruwan yake da hanya sai kaga kumfar kogi malam ta fito da masallacin nan yi wane ne masallacin nan ruwan yana ƙasa kumfar ce take tafiya wani misali Allah yake so ya buga fatima lassailu zabadar rabi'a wannan ruwa shine as-sail ma makon ruwa da ke gudana hanyar ruwa da ke tafiya shine sailu sai ga shi ya ɗauko zabadan rabia ya ɗauko irin datti ɗin nan wanda yake saman ruwa in an ce rabia ana nufin aliyan murtafi'an ya ɗauko datti na ruwa ya yi sama mana babban datti babban kumfa a saman wannan ruwa Allah ya saukar da ruwa da yawa wannan ruwan kuma gashi ya yi ɗauko wannan kumfa irin ta kogi da ake fada to ku lura da wani abu guda yanzu abu guda biyu ne aka gaya mana akwai ruwa akwai kumfan ruwan mai yawa yanzu kumfan ruwa ɗin nan ruwa ne me wannan kumfan ruwan shirme ne datti ne ƙazanta ne ko ba ka bane ba itatuwa ne da kura itace guda ɗaya wani abu guda ɗaya sai ya rike kumfa ta kan ruwa sama da girman masallacin nan to wannan kumfar mai tarin yawan ita ce ƙarya wannan ruwan da yake ƙasa mai gudana shine gaskiya kun fahimta so ake a ce maka duk wanda yake rayuwa akan ƙarya da shirka da ƙin bauta wa Allah akan gaskiya to kamar irin ruwa ne ya ɗauko kumfa fahtamala sailu zabadar rabiya yanzu ka gane zabadar rabiya ko irin kumfan nan datti da ruwa yake ɗaukowa tarkace rabiya wanda yake sama aliyan murtafi'an kenan fawqal ma bai da amfani yana shan iska ma zai kare kai bari buga maka misali da zaka iya ganewa idan ka zo wanki a bokiti za ka kada ruwa kaɗan da omo ko kana kadawa kana kada kumfa tana sama kumfa tana sama kumfa tana sama shi kan kayanka aslan da me yake amfanuwa ne ruwan nan na oman nan shine wannan kumfar fa in yayi yawa ma ba rage ta ake yi ba kuma kumfan nan kana sa fa bakinka kana fu da ka hura sai ka tayi kar cikin bokiti guda kana zubar da shi a ƙasa sai ga ga can ainihin ruwa ga kuma kumfa ya taru a gefe daban ba ta da amfani to shine ƙarya ba da amfani ko in ce ƙarya ba ta da amfani gaskiya kuma ita ce tushe ita ce asali فاحتمل السيل زبد الرابية الله تبارك وتعالى يي بيان yake cewa ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية تل أهلية أو متاع زبد مثله daga cikin abin da mutane suke hurawa a wuta yuqidu ne kalmar yuqidu wato abin da ake hurawa na wuta wa mimma yuqiduna alaihi a kira'ar hamza da kisa'i da hafs kenan kenan akwai abin da yake amfanin mutane itace da ake amfani da shi al'iƙadu kamar ka ce wato ka hura wuta ta haɓaɓɓaka a hausa ibtiga'u hilya abinda suke hurawa a cikin wuta suna neman kwalliya a nan yana nufin zahab da fidda dinari da azurfa kwalle da shi ake kwalliya ko alhiliyatu tutlabu minhuma ana neman kwalliya da ado daga gare su ko dai ibtighai hilya ko dan neman ado au mata'in ko kuma talabu mata neman jin daɗi shine ma yuntafa'u bihi abinda za a iya amfanuwa da shi kamar karfe kamar tagulla kamar harsashi duk wani ana amfani da shi akan sa shi a wuta kuma ya kone akan kona karfe a mai da shi wani abu akan ɗauki tagulla akan ɗauki dalma a kona shi gashi ba a wuta aka sa shi a ƙona shi amma kuma yana yin amfani wa mutane yanzu dalma ai ba ta zamantowa dalma sai ta sha wuta ta zama ruwa a yi amfani da ita ko ba haka ba ne a yi al'awani a yi kwanuka a yi kofuna da sauransu mimma yuntafa'u biha zabadun mithluhu to daga cikinsa shi ma akwai zabad din wato wannan tarkace ko wannan kumfa kamar yadda aka buga misali mana idan an zo yi kamar yadda ruwan sama idan ya zuba a ƙasa yakan fitar da kumfa wacce ba ta da amfani to haka wuta ma idan aka hura ta aka ƙona ƙarfe ko aka ƙona dalma ko tagulla ko meye waɗannan abubuwan da ake narka su to ana samun mai kyau a ciki kuma ana samun mai tarkace kamar makera ina jin akwai akwai akwai tarkacen makera da ake cewa to kaga shi ma misali biyu ne ruwa ana samu karfe ma an kona shi ana samu abin da ke bai da amfani to shi ma wannan ka buga misali gaskiyar ita ce shine asalin karfen ko dalman da ake amfanuwa da shi ma yun tafa'u bihi ƙaryar kuma wannan tarkacen da in an gama mai ake zubar da shi ake ba amfani da shi ina fata ana fahimta to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya buga mana misalan nan guda biyu yace kadhalika yadribu Allahu al-amsal ko al-haqq wal batil kamar haka ne Allah yake buga muku misali tsakanin ƙarya da gaskiya yanzu kun gane me ƙaryar a ciki ko kuma an gane me gaskiyar a ciki idan aka narkar da shi to ainihin madarar abin da yake ƙasa shine gaskiyar wanda ya sama kuma tarkacen shine ƙarya Allah ya ce fa amma zabadu fa yadhhabu jufaa kaga azzabadu wanda yake saman ruwa alladhi ala sail wal, wal filis ake cewa wanda yake saman ruwa ko wannan dalma da aka kone ko karfe da yake sama fa yadhhabu jufaan to yana tafiya ne ba'ian batilan shine jufa yana tafiya a banza bai da amfani kuma mutane ba shi suke nema ba kun farko ba ita ake nema ba kalmar jufa a larabci shine abinda wato kogi wato barin daɗa buga mana wani misali da za mu iya fahimta duk lokacin da ka je bakin ruwa ƙarshen bakin ruwa ruwa yana koro abu ko yana koro itatuwa yana koro ganye yana koro mai a ƙarshe baka tarar da bola duk ƙarshen ruwa to wannan shine ake ce da shi jufa ba shi da amfani karkace ne kurin shi yasa ba a bashi a tsakiyar ruwan ba shi kansa ruwan koransa yake yi kuma kumfan da take kan ruwan ma ruwan ya bashi yana sama ne shi kuma ainihin original ruwan yana tafiya ne a ƙasa to shine Allah ce fa amma zabadu fa yazhabu jufa'a an gane ko yawwa wa amma ma yanfa'un nas amma abin da zai yi mutane amfani kamar shi wannan ruwa din ko alfilis da ake faɗa na zinari da azurfa da tagulla da ake narkawa asalin madararsa ruwansa fayyamkusu fil ardi shi yana ƙasa ne tarkacen yana sama shi kuma mai kyan yana ƙasa shi yasa ya ce fayyamkusu fil ardi ayyabka wala yadhabu yana zama baya tafiya kazalika kamar haka ne yadribu Allahu al-amsal Allah tabaraka ta'ala yake buga mana wato misalai to sai Allah ya ce mai a ƙarshe للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد سي الله يرفي زنشير شوى للذين استجابوا لربهم الحسنى ودن سكا أمسى وأبنجد سكا جي ودن مثالي لبيانين كدي تألا دا توحيدي ششي كدي سكا أمسى وأبنجد سو تو سنة دا الحسنى wato shine gidan aljanna an ambaci alhusna anan ana nufin aljanna ko kuma ka ce suna da aljaza'ul hasan suna da kyakkyawan sakamakon da za a kai su aljanna fa amma man amana wa amila salihan falahu jaza'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra kama Allah yadda Allah ya faɗa walladina lam yastajibu lahu a can kuma Allah ce lilladina ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka kyautata suna da gidan aljanna har ma da ƙari me ƙarin ganin Allah tabaraka wa ta'ala walladina lam yastajibu lahu waɗanda kuma ba su amsa masa ba shiwa shi Allah law anna lahum ma fil ardi jami'an da suna da mallakar abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya wa mislahu da kwatankwacin abin da ke cikin ƙasa ɗin ma'ahu tare da shi laftadau bihi don su wato bayar da su ba da shi don su fanci kansu ka iya cewa labazalu zalika yawm alqiyama wallahi za su ba da wannan don su nemi fansa ranar tashin alkiyama don su kubutar daga wuta in dai baka amsa wa Allah ba to in ka mallaki duniya da abin da ke cikinta da kwatankwacinta za a zo a kiyama sai ka nemi ka bayar da shi ga Allah dan Allah ya kubutar da kai daga wuta kuma bai zai maka amfani ba Allah ce wa ma'awahum jahannam makomarsu ita ce wutar jahannama Allah ya kiyaye mu wa bi'sal mihadu tir da shimfiɗa irin jahannama kalmar mihad tana nufin alfirash wato tirri shimfida irin ta wutar jahannama bi sama muhidu lahum ko bi sama muhida lahum kai tir da abin da aka yi musu shimfida wato ana so a ce da kai malam duk wanda bai amsa Allah ba duk wanda ya rike kafirci da shirka to an masa shimfida ta wutar jahannama a cikin ta zai kare ya ci gaba da rayuwa har abada Allah ka samu cikin waɗanda suke amsa kiranka Allah ka yafe mana kurakuran mu ka sa aljanna ce makomar mu abinda muka faɗa ne dai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure Allah ka yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum